أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد الحمد لله يومنا جمعة nawa ga wata ne ma yau muke watan rajab daga kwana shida ne ake kara saman 20 wancan satin wannan wancan satin muna 18 25 kenan muna juma 25 ga watan rajab hijira ta 1441 wanda ya daidai da 20 ga wata na uku miladiya 2020 cikin godiya Allah ga mu mun dawo zama na 28 kenan a nan zawiyar shehu mu shehu malam malam da radiyallahu anhu inda muka saba gabatar da karatun littafin ashifa bi tarifi rukukul mustafa sallallahu alaihi wasallam inda za mu tashi yau fasali na goma sha bakwai الفصل السابع عشر شفقته ورافته صلى الله عليه وسلم wannan fasali na goma sha bakwai zai bayani bisa kan tausayi da jin kai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da rafa da shafaka da rafa kusan da ma'ana guda suke badawa tausayi da a tausasawa dai na irin na na jin kan na dukan ma'ana su guda shine ma ce wa amma shafaqatu war rafatu war rahmatu li jami'il khalqi amma abin da ya danganci tausayi da tausasawa da jin kai ga baki ɗayan halitta baki ɗaya fakar ƙara Allah ta'ala haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya ce fihi game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam عزيز عليه ما عننتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم wato ma'aikin Allah tabaraka wa ta'ala yace ma'aiki yanda yake ma'anintum duk abin da ya muku wuya duk abin da ya muku wuya yake mai wuya ne mai tsanani ne gare ku to azizun alaihi duk abin da yake mai tsanani ne ga muminai to wajen ma'aiki ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne mawuyaci azizun ali abu ne wanda yake yake jin nauyin abun sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar rahama shi ga ga ga mutane abin da yake ma mutane ya tsanani gare shi to shi yana jin abun a cikin shi sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum kuma mai yawan kwadayin alheri ne a gare ku bil mu'mina raufur rahim raufun mai tausayi ne mai yawan tausayi mai jin kai ne mai yawan jin kai ga wanda suka kasance mumine wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce cikin wata aya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya ma yace Allah ba mu aiko ka ba sai kana rahama ga talikai baki daya qala ba'dhum sashin malama yace min fadlihi sallallahu alaihi wasallam yana da cikin farala annabi ya da mun Allah tabbata gare shi annallahu ta'ala cewa Allah madaukakin sarki a atahu ismaini min asma'ihi Allah ya ba shi sunaye guda biyu daga cikin sunayen shi shi Allah tabaraka wataala a da yace bil mu'minina raufur rahim da yace annabi shi ma yake sallallahu alaihi raufur rahim ne raufun ne rahimun game da mu'minai wannan suna ne na Allah ar-raufu Allah ne ar-raufu Allah ne ar-rahim amma nan ya baiwa ma'aki sallallahu alaihi wasallam wannan suna in ji malama wa haka na hawahu al-imam Abu Bakar ibn Farak al-imam Abu Bakar ibn fawarak shi ma ya hakaito kwatankwacin wannan magana kenan ibn fawarak din nan shi ma abubakar ibn fawarak yana cikin manyan manyan manyan malamai na wannan al'umma wasu ma suna kiran ya shi yana cikin wanda suke mujaddadai na wannan al'umma kamar da maki sassan muke cewa Allah yana aiko ma wannan al'umma absa akan kowace shekara ɗari Allah zai aiko wani wanda zai jaddada addini to shi wannan yana cikin wanda suka aka aiko malama suka ga cewa yana cikin wanda suka cancanci a ce musu su ne wanda suka jaddada zamani a lokacin su ibn farak wani suka ce faurak wani suka ce ana ce ya furak حدثنا الفقيه أبو محمد بن أبو محمد عبد الله بن محمد بن ابن محمد الخشني بقراءتي عليه يتي بقراءتي عليه da ƙira'ata gare shi karatu na gare shi shi akwai nau'o'i na ɗaukan hadisi suna ce musu anwa'u tahammul malama sun kasa su sun ce wajen guda takwas ne irin yanda ake ɗaukan hadisi yanda ake cirata hadisi za ku zo akwai wanda za ku zo kai tsaye wanda yake masanin hadisi ya sanar da ku hadisi baki da baki wannan nau'i daban akwai wanda shi kira'a nan ake ta kira'a da yake da kira'a ce a rai shi ka bishirar da ka karanta ne a karanta littafi ne ga malami wannan malamin ya kasance shi masanin hadisi ne yana da sanadi har zuwa maki sallallahu alaihi wasallam ya san hadisan da ake karanta mai ko ya hardace su ko ya mallake su alaikum salam littafin nan da ake karantawa na hadisi ya kasance a hannun shi yake ko a hannun wani amintacce in shi bai hardace ba ce wanda an yarda da wanda shi yake littafin hadisin ke hannun shi a karanta to wannan karanta da ake ko kai ne kake karantawa ko ko wani ke karantawa kai kana ji za a iya za ka iya cewa qira'atan din nan mun samu a wajen wane muka same shi a karanta an karanta wannan hadisin daga farkon shi zuwa karshen shi gaban malam wani mu muna tawari gaban mu ko ni ma nake karanta su shine wannan irin ashta bi qira'ati alai حدثنا إمام الحرمين شماتي إمام الحرمين يا زنسدمو أبو علي الطبري حدثنا عبد الغافر الفارسي حدثنا أبو أحمد جلودي حدثنا إبراهيم بن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا أبو الطاهر أنبأنا ابن وهب أنبأنا يونس عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهاب غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة وذكر حنينا النبي صلى الله عليه وسلم ياي ونياكي سي أمبتي حنين كنا غزوة غزوة حنين مي wannan yakin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi qala fa a'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam safwan ibn umayyah mi'atan minan minan na'ami sai baiwa safwan dan umayyah raqumi har guda 100 summa mi'atan sannan ya ƙara mai guda 100 summa mi'atan sannan ya ƙara mai guda 100 100 ku kenan qala ibn shahab ibn shahab yace haddathana sa'id ibn al-musayyib anna safwana qala wannan sa'id ibn musayyab a tabi'i ne wani babban tabi'i ma wa hamma a zama ana cewa shine sayyidu tabi'i na fi zamani a zamanin shi shine jagora na tabi'ai tabi'an nan su yanda aka san sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa'ansu irin mutane wanda Allah ya zabe su domin su abokanci annabi sallallahu alaihi wasallam kuma albarkacin annabi suka zo suka canzu suka rini da wa'ansu irin ɗabi'o'i suka zama mafiya cikin mutane to hakan nan wa'anda suka zamana da su su ma za ka same su wa'ansu irin mutane haɗa ma zai ka yi mamaki irin yadda suke yadda suka kasance yadda suka gudanar da rayuwarsu to ɗaya daga cikin wa'annan ne wa'anda suka zamana da sahabbai ya zamana da sahabbai da yawa an aiye shi shekara biyu bayan shekara biyu daga daga halifancin sayyidina Umar shekara ta an ce hijira tana shekara goma sha biyar aka age shi ya yi tare da sahabbai ya rawaito tun daga kansu sayyidina Umar tun yana karami zuwa ma'aifin shi ma sahabi ne kakan shi ma sahabi ne shi Sa'id ibn Musayyib yake ibn Hazan ake ce ma kakan nashi yana cikin wanda wanda suka zo jama'a ki sallam annabi sallallahu yake canza musu suna kenan yace annabi ce mi sunan ka yace hazan ko huzun shi da ko bakin ciki ko wuya abu wani abu mai wuya shi ake ni da da huzun huzun bakin ciki ko hazan da abu dai wani bi sa'ab mai wuya sai annabi ce a'a sahal kake sahal kumci ba kai shi yana can sunan shi huzun ko hazan annabi sallallahu alaihi wasallam sahal dai ko sahal sahal kake haka mutane ya ce a ya ce sunan wannan uwaye na da shi suka kiran ne mutane da shi suka san da shi gani na a da suna na annabi sallallahu bai ce komai bai kyale shi dan shi yake cewa Allah har yanzu muna ganin wannan bakin cikin cikin mu muna har yanzu muna ganin wannan abun bai bar mu ba to yana cikin da irin wancan farkon musulunci ne suka shiga haka baban shi to ya roto daga sahabbai da dama da mata annabi sallallahu ya shiga tunda tun shi yana ina karami ya karbo ababe da yawa daga mata uwayen mu'minai mata annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kuma ya ya lazimci sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu shi yana ci wanda suka hirawaito hadisan Abu Huraira saboda ya lazimce shi ya jima yana tare da shi har ma ya ara mama da shi ya ya ara da shi Abu Huraira yana cikin mutane dai wanda suke masu riko da gaskiya wanda ba su tsoron komai suna da izza sosai ta dan Allah ababen shi dai suna da dama a kalla a ci abin da ba a wucewa ana zancen shi shine wanda ya yi shekara ya ce ya yi shekara arba'in bai taba tun karo masallaci ba a ce mutane suna hitowa shekara arba'in jam'i bai yi ratan jam'i ba na sallah shekara a tsawon shekara arba'in ya ce kuma cikin shekara arba'in na shekara talatin mai kiran sallah bai taba kiran wata sallah ba sai yana cikin masallaci ladan su ya rige ka a tsawon shekara talatin har wani zamani da aka yi madina ta fuskanci wata matsala aka turo wani wani azalimi da yake wanda shi ne halifa a lokacin ya zo ya yi barna a madina sosai namiji kawai da halaka aka halaka aka barna dai kata kata kowa ya buya kai ka ce irin wannan musibar take so ta same mu masallaci aka bar shi ba mai zuwa masallaci shi kadai yake zuwa masallaci sai dare sai dare yayi da ta gida a masallaci yake yake ba labari ce a masallacin nan na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk lokacin sallah ba kawai ba kowa masallaci shi kadai yace duk lokacin sallah sai yaji kiran sallah daga cikin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yau sai yace sai ya matso kawai ta da ikama ya sallah wannan kwan abin da ake musu ayyamal harra wannan kwanakan da aka yi na na wannan kuncin a Madina shi kadai ya ya gudanar da haka aka yi mutane duk cewa yana da biyan da ke da ruk wannan da ibada shi yana da wata rubiya yana da wani kallo da yake ma ibada wasu mutane suna cewa kai mutane mutane mun ga mutane suna ta kokarin ibadu kala kala irin a tashi ai ta yawan sallah da sauransu kai mun nisa ba kai ta shi a wurin shi ba wannan bane ibada duk da cewa fa yana cikin waɗanda suke azumi kullum irin ibadu da mutane suke wasu mutane so suke kawai kamar maimakon mutum ya shiga cikin hayyacin shi ya tunani ya ga abin da ya dace kawai sai mutum ya zama da kawai shi ɗan abu ya rima sha kiɗa ne duk mutane da suka yi nan haka kawai kai ma ba tare da tunani ba shi ko ko sallan nan sai ka tsaya ka san yana kyau a ce kullun ka san me kake yi ba wai kawai mutane suna yi ba yana yi yace shi ganin shi ibada ba tuce abu uku ba yace mutum ya kiyaye abin da Allah ya haramta ya tsaida farillai na Allah kuma ya rika tafakuri cikin lamarin Allah shi ne shikar cewa shi ibada shi ne wani abu ne abu nan guda a tafakur fi amrillah wa shinabi ma harrama Allah wa ya kamata fara'idillah tsaye da farillai yayi hajji aka ce so arba'in yana hajji shekara arba'in kenan yana zuwa hajji yana zuwa hajji amma yake sai mutane shi wannan ba yana yi na tadawi yace amma ya tsaya yayi sallan juma'a irin wanda muka rasa nan yayi sallan juma'a daya itahiyar mai yayi hajjin nan da yake yi ba ce haji dai Allah ya wajauta mai yayi shi to wannan hajjin da yake zuwa na yi yace yayi juma'a ya samu juma'a daya tahiyar mai wannan yayi gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai ma ta qarraba abi cikin hadisi kudusi bi shay'in huwa afdalu mimma aftaratu alayhi aw kama qala sallallahu eh bawa bai taba ku neman kusanci da Allah da abinda Allah da abinda ya kai abinda Allah ya farasa akan shi farilla abinda yake farillan nan dai shine kan gaba to shi ba duka yana cikin kyakkyawan cikin shi an ce shine yana cikin alfuqaha usaba ake ce musu wa an su faqiha wanda suka shahara wanda babu kamar su a cikin sanin fiqh su bakwai yana cikin su a zamanin shi da sahabbai kin yin sahabbai ma a gari irin su Abdullah bin Umar yake bada fatawa yake bada fatawa amma za a tambaye sai Abdullah bin Umar bi ba gani inda yake inda kai ga sani da koyi alaihi salam sai ce a tai wajen ku tai wajen Ibn Musayyib wa'ansu malama irin su makhul suka tada manya-manyan wanda suka rawaito tafsiri da hadisai da yawa kowannen su daga ciki da ibn shihab yan nan da muka wuce ɗazu suna cewa mun ga ba mu taɓa ganin wanda ya fi ibn musayyib sani ba ba su taɓa ganin wanda wanda ya kai yawan sani irin na ibn musayyib to bawa Allah nan haka shine muke shi ne ke rawaito wannan hadisi na yawa ana ce akhir ne ma ana tunanin wannan abin da ya cikin lakabin da ake mai cikin ko cikin kawai ya ce a ce akhirul mutakaddimin ana mai irin wannan lakabin to shi dai yana da ababe da ibn musayyib in shi ma za mu yi ta bayani akan shi saboda ni abin da kamar na faɗi mutane wanda suka zo in kana so ka ga ka san yaya ma'aiki yake sallallahu alaihi wasallam ka ga sahabban shi in kana so ka ga ya sahabbai suke ka ga tabi'an su wanda kawai rayuwa ce aka yi ta dan Allah saboda Allah ba sa tsoron komi in ba Allah nan ba tare da sun suke suna da daraja suna da ilimi suna da komi amma shi wannan ana cewa wanda ya san shi na cewa ran shi ran shi bai kai ran kuda ba a cikin lamar Allah ne wai a mutsike shi ba wani abu ne gare shi a zo an sau da yawa za a zo a tura sarki ya zo sarkin zamani khalifa da darajar shi wani ya zo bakin masallaci wani na sai ya ce wai ko ruwa ce bakin masallaci ya tsaya wata ruwa ce a kawai bai ji daɗin barcin rana bane kawai sai ce kai adiba mu masallaci adiba cikin masallaci cikin masu mana hadisi wa an san abin da ke ni ya ce maganar kwanin shi ya je ya dibo kenan ya kirawo shi ɗayan masu hadisi kawai zo ta karanta mai kenan irin da ake mamu labarin wani sarki ana ana mai karatu kawai sai zuwa can kai malam ka zo ka sa littafi kana karanta wa sarki kana karanta kana karanta kana kawai can nucleus ya isa shi kenan kawai sai ka tashi wai sarki karatu ne ke to irin wannan ba yau ba ake irin tanda shi sarki saboda izza shi a kirawo kaji a kirawo cikin masu hadisan nan adiba gani cikin masu hadisan nan haka diba shi da ya ta da ya sai ya tsaya daidai inda gashi nan ya shiga masallaci an kewaye shi ana harka harkokin ma da dama ne ko malam wani can haka wannan da can haka ya diba sai da ga wanda yi su haiba da cika ya ga kawai babu kamar ibnu musayyib din nan sai ya zo daga inda yi zai gane shaka ya tsaye ka san aktigar record kenan ka san kayan shi ma shi ma irin wanda suke masu raka sarki ka san kayan shi ma ba ɗaya bane ba da ka gamsu ka san ya tsaye inda ke gane shi sai mai ishara aka nuna mai ya zo ana son gane shi sai kan bai ganshi ba ya ci gaba da kafin shi shi da mai haka ma ko sai ya dawo ya koyi shiru ya shiru ya ga zuwa can ba wanda biyo shi ina ga bai gane ba sai da ya zo kusa da shi shi ne ka amsa kiran sarkin mummune baki ɗaya na kiran ka ya ce wurina ni ya ce ka zo wurina sai ce a'a cewa ya yi in diba cikin masu masa hadisi min huddasi na kaliba gani cikin masu man hadisin nan ya ce a ka je ka ce mai ni ba na cikin masu mai hadisi ni ba mai mai hadisi ba ne ba ni ka sanin nake ni ba na rona ba wani nashi ba ni ba nashi ba ka je ka hada mai da ya zo hada mai sai ya ce na san kowa ya ce za ka sayi rubin sai ya kawai na san kowa ya wannan sayi rubin in ba shi ba ba ke irin wannan abu mutanen Allah shi ne wani almajirin shi yake zowa kullum wani shi na sai ya kwana uku bai zo ba da ya zo sai ce mai lahiyawa ne na nemi ka kwana uku ban gane ka ba lahiya ce ai ai uwar gida na ce ta rasu da mai ta kaɗai shi garin ce a sha dan ni baka haɗa mana muka je mu ma ta'aziya ai da sai ka ai ko a haɗa mana mu je mu yi maraka ta mu yi ta'aziya mu to shikenan man ce ya mai ta'aziya sai to shikenan yanzu ka ka samu wata mata dai ko yace yace akaram kallahu wane ne zai arma mini matar shi ni ko ban mallaki abin da ya wuce dirhami biyu ko uku ba duka kuna haka haka zahabi kita dirhami biyu ko uku wata ruwaya biya wasu wasu suna ta dirhami uku sai ce ni ni zan arma ma ce a wata fa'al zaka ko iya arma mun sai ce na'am kwarai kwa kawai sai tashi ma kawai sai fara a hudu ba alhamdulillah ya fara yayi hamdala yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kawai na alama ma wani arme da ta wanci ko shikenan kawai ke ya almi an kare shi to gida na murna yana jin daɗi ya ce shi almaji nake ba labari ya ce ya wanda azumi yaran nan bayan iya sallar magarba sai taho gida ya ya buɗe baki ya ce ya zo ya ɗauko ɗan abin ya ce ɗan waina shi ce da mai su haka da muke suke sari su kofi da mu zai mutu mai waina ɗan abin shi da abinci da yana kamar na talaka wanda shi da ɗan mai ya ce da hitala shi ya ɗauko yana gyara kawai sai an mai sallama an buga kwankwasa mai kowa yace wane ne yace yace sa'idu ne yace sai ne tunanin duk sa'idu da na sani duniya yace amma ban da wannan sa'idin banda banda ibnu banda malami ya ibnu na san kowanne ne zai iya zuwa amma ba da ba da shi ba yace saboda shi shekara 40 ba gan shi ba sai tsakanin gidan shi masallaci ya nake tsammanin ya ce shi ne zo ko ha gida na jami yace sai na je da na buɗe kowa sai na ga sa'idu ibn musayyib shi da kashi yace sai na tsaya na tsammaci a cikin rana koko dai ya canza ra'ayi ne ya ga ni an ya yar ma taraka taraka ni hawa da man bincance ci da shi ba diyan nan tashi diyan sarki sarkin zamanin baki daya Abdul Malik ibn Marwan ibn Marwan ya ya nema ma dan shi armanta Walid ibn Abdul Malik aka hana yake yake wada yanzu shi wannan wanda yake ganin kawai sai ce wata ko ya sa ran shi ko ya canza ra'ayi ne ya ce a aka ramka ladami ba a aiku ba da aida ko aiko min da na je ce a ce kai kai da haƙƙi a zuwa tarda ka abin da ya same ka nan kuma yanzu Allah ya sa ka samu mata bai kamata a barka baka kon wannan daren ba kai kadai saboda haka ga mata kai ya ce sai da ya ja ba ashe ko yarinya ce zan kare da tsawon shi tsawon ta tsawon shi ya jawo ta ya ce ya kamo ta hannun shi ya tura ta ga kofa kuma ya jawo kofa ya koya shi baya yace sai ta wani haɗu ta haɗu saboda jin kunya yace sai je dan janye waina shi ya dan sa ta cikin inuwa inuwa shi tana yace ka ka ga abin da ke ci sai ya je ya jifa a makwabta suke cewa shi dai hada makwabta kai ku zo ku ga abin lahiya lahiya ai ba irin wannan kawai ka samu alheri ba yanzu wani sani ba wai kira shi shi sa aure aure abin da su ake shi ake kiran mutane da shaidu da sauransu saboda ba za su sani an yanka da da mata haka ba sani ba sai a ce ah me yasa me ka kamar wani wani abokin da ke ba labari wani lokaci a garsa biyar labari na arme sai kawai da ya je gidana sai ya ga mata ya zo na gaje shi gidana a gaban gabar agarsa ya zo shi daidai abin ga ya hankalin shi ya tashi da ya hita sai suke gana abokin yake kai wai me ya same ni wai shi bai sanar da harkar banza ma amma kuma gashi ya ga ya gota yarinya a gidan to irin wannan saboda haka ake ake ilanin arme ake shaida wa jama'a a yi shi gaban mutane to shi sai ya fara da makwabtan shi don su shaida ku zo ku lafiya ne kai mata ce gashi kun shi kun yanda kai a barka barka magana har ta kai ga uwayen shi me aka yi ta tsohuwa ta tara shi ta ce to abin da zan hada ma huska ta haramun ce ga huskar ka ma'ana ka ka ganni na haramta da ka ganni in ba ka ka bar na gyara ta ba na mutu abin da ake ma mata qurayshawa kwana uku shikenan ta tai da ita sai da ta gyara ta kwana uku sannan aka mai da bai dawo wurin shi sai bayan wata guda da aka wata da ya koma jin malam ce kai aina aina zakal insan ina mutumin nan naka ina ina wannan bai Allah ya kakara ba ce a tana nan yanda musu ya suke so maciya ba su nan zai na ce to shikenan yace to inda kaga wani abu wanda ba ka so ɗan raba ka shay'un falasa wa in ka wani abu ya ba kwanto to akwai akwai akwai abin da ake miƙar da su ka samu sanda tunan da an baka dai baki da ya ce sai ga da aka da ta dawo sai ya ga mata ce irin cikin wanda sai matan da suka yi kowa kyau suka yi kowa hardan alkurani suka yi kowa sanin sunna ma'aiki sanin sunan suka yi kowa iya biyayya ga mishi aka yi ya samu mata da shi to wannan haka ya ɗauke ta saboda Allah ya miƙa ma wannan ya miƙa ma wannan kwanan nan wani ke mutunce irin wannan wai irin kawai ai malama ma koya za a yi malam baya baka sai masu kuɗi sai to alhamdulillahi alhamdulillahi duk ba a taru aka zama ɗaya ba a cikin musu wanda suke malama da suke gada irin wa'annan su har gobe suna yi suna nan suna armama diyansu suna armama almajirai mun san su da yawa diyansu wa'ansu ma kawai duk masu armansu almajirai eh da na mun kirki alhamdulillahi ba sa gushewa wai irin dai kamar da ke faɗi dai irin yadda mutanen kirki ne suke shi wannan yana cikin wanda suke aka hiyabawa ake ganin shi ne shugaban tabi'a a zamanin shi ibn musayyib shi ke cewa anna safwana qala wallahi laqad abani safwan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi rakumin nan 100 ya kara mai 100 ya kara mai 100 safwan ne yake cewa wallahi laqad abani ma abani wa innahu la abghadu al khalqi ilayya wallahi ya bani abin da ya bani amma duk lokacin nan yace ina rantsuwa da Allah shine mafi i wanda cikin halitta Allah ba wanda nake i kamar shi lokacin annabi sai ya fara lokacin da ya fara mai kyauta yace fa ma za la yutini hatta innahu la habbul khalqi ilayya bai gushe annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe yana mana kyauta ba har sai da ya waye gari shine mafi soyayyen halitta halitta Allah baki daya wuri na na fi san shi da komai na fi san shi da da kowa da komai saboda kyauta haka su da mana cikin mu'allafatu qulubuhum wanda aka wanda ake qulubuhum wanda ake ake jan hankalin su da saboda ana so a jawo hankalin su ne ga musulmancin to duk da hanyoyin da ya kamata a bi yana cikin ma irin hanyoyin da ake bi wannan hanyar cikin hanyoyi guda takwas wanda ake bada zakka to wani su wani shi gani daga nesa su gani dan mi wani su daman shaidan haka yake so da an ga wani abu wanda ke za a iya sa ku kwanto shaidan baya gushe ba yana tara mutane a a kana ba su ne saboda su kurai shawa ne mutanen makka ne kai kana mutumin makka har sai da wasu magana daman ba a rabuwa da munafikai wasu kawai suka ce to kun gani ko mu mutanen Madina mun kama mai yakin nan gashi ya samu galaba amma gashi ya samu mutanen Makka su yake baiwa yake tama kyauta haka mu ya kyale mu haka to dai abin da ya buku na tara su da ya ce musu kuna da gaskiya na zo ku za ku iya cewa gidan mu ma an kina amma gashi kun zo kun tarbe ni kun hannu biyu kun taimake ni kuma kuma kaza kuma kaza kuma kaza amma ni ma ai zan iya cewa na tarla ku kuna cikin maza ta Allah da ku daga cikin irin yanda inda da ya tarla su suna yakin juna ausu da khazraj yace kuna bakin rami kamar da Qur'ani ke cewa kuntum ala shafa hufarta min an kaza kumina duka ya hada musu ce amma ku diba ku ba ku yarda ba ku yarda su in ba su wannan abin da aka samu na duniya su tayi da shi ko ku ko ku tayi da ni ni kaina eh shine shehu ke cewa cikin kasira shi a zai ma bai ke cewa ni dai shehu ke cewa ba abin da ni ne kishi sai wa'anda kasansu ya kasance wannan abin san ni wanda na kishi a cikin lamarin nan waɗanda ya haɗi ya jana cewa ne yana kawo cin da shi ya ba ya ba Abu Sufyan Abu ya ba Abu Sufyan ya ba Safwan ya ba Aqra bin Habis da abin da ya wasu ce amma ni man hazzahu zal muhabbab ko me yake ta alama ce bata ba wanda nake kishi kamar wanda raban shi kasan shi kasance wannan abin san Annabi sallallahu alaihi wasallam shine shine kasan su shine mutanen Madina to sawa nake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe na bani ba har sai na kai shine na fi so da kowa wa ruya anna arabiyan ja'ahu yatlubu minhu shay'an cewa wani balarabin kawai ya zo yana neman wani abu a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ba sai annabi sallallahu ya bashi sun maƙala sai annabi ya ce mai bayan ya bashi abin da ya bashi sai ce ahsantu ilaika na kyautata yanzu abin da ya ma daɗi na kyautata ma qala arabi sai balarabin kawai ne ce la ko kusa a a wala ajmalta ba wani abun burgewa da ke ba ka kyautata ba ka burge ba fagadiba al-muslimuna sai musulmi suka yi hushi wa qamu ilayhi suka tashi zuwa gare shi ba suka so sami hannu fa ashara ilayhim an kufu sai Allah sallallahu alaihi nuni gare su ku kame a ku kame ne summa qama sai Allah sallallahu tashi wa dakhala al-manzila manzilahu sai shiga gidansa wa arsala ilayhi ya aiko zuwa gare wa arsala ilayhi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aike ga wannan mutumin wa zadahu shay'an ya kara mai kuma wani abu sun makala a santu ilaika sannan sake mai tambayar na yanzu na kyautata na samu na kyautata maka kala na sai ce eh kwarai ko ka kyautata mini fa jazakallahu min ahalin wa ashiratin khairan Allah ya saka ma alheri na kamar ka na kamira ni kamar dan gidanka to irin yanda zaka yi da mutum zaka ma dan gidanku Allah saka mun alheri kamar yadda zaka zaka wadan gidanka saka min Allah zai saka mun alheri kamira ni kamar cikin danginka ɗaya daga cikin danginka Allah ya saka ma da alheri kamar yadda in ka kiyo mutum ya kyauta ma dangin shi Allah yake saka musu da alheri na yabo ni kalmomin da na yabo yace dai ya gode Allah saka alheri da mu irin yadda kamar muke za mu na mu saka mu muna irin namu kalmomi da cikin yaran mutu haka ne su suke cewa jazakallahu min ahli wa ashiratil khairan fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya da mutala tabbata gare shi yace innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi min zalika shay to ka rige ka faɗi ka faɗi abin da ka rige ka faɗi abin da ka faɗi cikin ran kuma sahabbai na akwai wani abu daga abin da ken dalilin abin da yake kenan sanya abin da daga maganar taka fa in ahbabta in kana so in ka so fa qul baina aydihim ma qulta baina yadayya ka je ka faɗi gaban su abin da ka faɗi yanzu gabana hatta ya zahaba ma fi sudurihim alayk har abin da ke cikin zukatansu ya tafi wannan a kanka na hushin nan ya zama ya gushe kada na amsa sai zan yi falamma kana na gadu aula ashi ja mai rawaita ce to da ya kasance da gobe washe gari da ta yi ko ko da a'a abin da sani aka yi da marece shine a shi da da ya zo sai ya zo fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita mai tambaya ce inna sai ya ce dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadal arabiya inna hadal arabiya qala ma qala wannan balaraban kawai da kuke gani ya faɗi abin da ya faɗi fazir na wuto mun mai mun ƙara mai muska abin da muka bashi fa za'ama annahu radiya sai ya raye cewa ya yarda aka zalika to abin haka ne yake kai balaraban kawai haka ne ka yarda fa kala sai yace na'am ai kwarai kwa na yarda fa jazakallahu min ahlin wa ashilatin khairan yami adda nan ta Allah ya saka ma da alheri ina godiya faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya damu ta Allah tabbata gare shi yace masali wa masalu hazan yake da musaban shi ce misali na kwatan kwa misali na da misalin wannan mutumin masalu rajulin kamar wani mutum ne lahu naqatun da yake da taguwa sharadat alaihi sai ta kubce da gare shi ta ta budaji fattaba hannasu sai mutane suka bita suna su kamo mai shine kubcewa da yake kamar kana da kuma kana da ko dabba haka ta ta balle ta tsirin nan shine shine shurud mutum ya fattaba annas sai mutane suka bita falam yaziduwa illa nufuran bin nan da mutane suka bita kayya kayya bai kara mata komai ba sai sai gudu sai sai kara bidda shi fanadahu musahibu sai mai itan nan ma abucin sai ya kira Yesu kallu bai ni wa bai na nakashi kai ku bari tsakanin ni da tagu taguwa ta ku bar ni fa inni arf fa inni arfaqu biha minkum ni ni ne mafi tausasawa da ita daga gare ku ni nahi ku tausasa mata wa alamu kuma nahi ku sananta fa tawajjaha laha bayna yadaya sai ya tinkare ta da tar gabanta fa akhadha laha min qumamil ardi sai taro mata share-sharen kasa na daga kasa abinda ake shi shara na ciyawa farar da ha sai samu ya maido ta hatta ja a ta sai da ta zo wastanahat ta kasa kasa ta zauna inda inda suke gurhanan da taguwa take ta gurhanan nan wa shadda alaiha rahalaha ya dora mata sirrinta abin rashin hudatta wastawa alaiha ya daidaita samanta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa inni law taraktukum haisu qala ar-rajulu ma qala inda na barku lokacin da mutumin in ne ya hudu abin da ya hudu fa qataltumuhu kuko kuka tashi kuka kashe shi da kalan nara da huta zai shiga shi ba komai abin zai rage annabi ba komai zai kara mai ba duka abin nan so yake ya ceto rai ya ce ceciran ba wai ceto na duniya ba a ce mutum ka cece shi inda an kashe shi shi abu ne mai kyau a shi abu ne ke ceto babban ceto na rayuwa ta lahira rayuwa madawwamiya inda na bar ku da kun kashe shi an yi asara shi kenan ya zama dan huta saboda ya riga ya ya muzanta magana ga janiba annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan dan duk yana cikin abin da ke karanta mana wai tausayi ga al'umma gabaki daga annabi sallallahu alaihi wasallam har ma wanda zai saba mai har wanda zai ci mutunci shi yawa ga mutanen haka amma yana kokarin ya ga ya ciyo kanshi ya samu wannan mutumin ya ciyo waruya anhu haka aka rawaito da gare shi annahu cewa cewa shi manzo cewa da mutala tabbata gare shi kala yace la yuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi shay'an kar dayan ku ya zo ya kawo mini wata magana daga cikin ɗaya daga cikin sahabbaina kare ka mun komai kawai ne ka zo ce mun wani ya ce ma kaza wani yayi kaza ka hada mun komai fa inni uhibbu an an akhruj ne ko ko ukhraj ne ilaykum akhruj ne ba ganin kirkin kuma da urtu kamar abin an an an akhruj ne nake nan ko da dai u aksan yana an akhruj ilaykum wa ana salimu sadr yawa a ko yanzu muna mu ne na ga kuskure na gani eh an akse ukhraj a fitar da ni shi ko ina so in yi sani zuwa gare ku salima sadr ko lokaci nake so in yi ta zuwa ga sabai na so nake in yi ta ina salimi ina ina kirgi na babu kowa a raina ban rike kowa a rai ba so nake kawai ku duka abinda nake na sani kawai gina ku sai alheri ka hida muni kaka zo ka ce muni wani yayi kaza wani haɗin in rika ganin ni so ina ganin wannan shine mai kazakin nan wa min shafaqatihi yana cikin tausayi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ala ummati wa ta'ala ummashi sai ya da mun Allah tabbata gare shi takhfifuhu wa tashiluhu alaihim sawwaqa musu dai da ƙara sauƙaƙe yawa gare su wa karatuhu ashiya'a da barin da kyamawan abubuwa da yi sallallahu alaihi wasallam makhafata an tufrad alaihim dan tsoron ka a farata musu wannan ababan ka kauli alaihi salatu wasalam tamkar fada annabi sai da mun Allah tabbata gare shi da yace laula ana shuka ala ummati ba dan ina gurin in tsananta a tsarin mata ba la amartuhum bis siwaki ma kulli wudu'i da na umarce su da su rika sawaki tattare da kowane kowace alwala ko yayin kowane alwala kowace alwala da na san na ce ko su rika yin asawaki to in in nace a rika yin haka sai zama wajibi in mutum ho bai in zan farin lake nan baka yi ba abin sai ya zama baka ma da alwala yawa to gudun saboda sauƙaƙawa saboda haka malama suka fahimta to asawakin nan abu ne mai kyau suka aje shi dai sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ana son a rika yin shi ko mustahabbi ba cikin alwalan ma yanzu ba ganin shi ba ba kawo cikin sunan wudu cikin maza ba sai ga yana can cikin mustahabbai to inda ko ma'aiki sallallahu ya ya lazimta mutane shi da ya zama lazimi wa khabaru salatin laili wa nahyuhum anil misali da kuma labari na sallar dare sallar dare to akwai masu fasara irin wannan wuraren suna kawo misalai da dama kamar sallar daren nan har suna kawo lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi ya hito wani watan ramadan ya yi wa mutane sallah raka 20 bayan lisha kamar tarawihin nan ya hito yau ya raka 20 goma ya hito mutane suka kara taruwa ya musu raka 20 ji mutane suka taru yadda wanda suka huce yadda yadda na jiya sai zaman shi bai hito ba an gaji da jira ko kowa ya tashi ko aka wace ma'aikin Allah ya rabu ta tabbata gare ka baka hito mana ba yace eh na yi gurin kar a fararta muku inda na hito ina in nake yi kullu sai zama wajibi wai me illa ya zama wajibi kowa ke iya yanzu mu raka nan da muke goma shaf shaf da wajibi na marmari da ke yi sai gani da an yi kwana goma sha biyar sai gani karanta da abin ya zama raga raga to ina ga an ce shirin ne kuma dole kowa sai ya yi to duk tausayi ne na irin wannan ko ko salatul laili wa'an sunna suka zo suka bibiya wai wa'annan mutanen da suka suka bibiya aikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya samu har Allah ya ce ina fatana laka fathan mubina kin nan menene yake aikata ya samu wannan irin farala a wurin ubangiji suka samu mata ne suka da musu sai suka ga kama ayyukan ma bai da yawa to su cikin su wani yace to shi ba shi ba kwana kawai zai ta sallah da dare baki ɗayan da su da nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada musu ya tare ya tattara al'umma baki ɗaya ba wai da wannan mutane muke cewa ce me yasa wasu mutane suke cewa kaza da kaza amma ni ina tashi ina sallah ina ina kwanta ina kwana kenan ga irin yadda ake duk saboda tausasa mutane wa nahyuhum anil wisali kuma da ya hana mutane su rika azumi wisali shi azumi wisali mutum ya azumi bai yi buɗe baki ba bai sahur ba kuma gobe ma yayi yau ta zarce ba ya ta zarce ya sai annabi sai kwana uku ya kwana kayan azumi ba ti ba sha ba ti ba sha yayi yau ya goma ya ji mai to sai har mutane su shi dutse abin suna gana da duk abin da ya shi kokarin su koyi da shi haka wannan zahira ce da mutum yana karatun Qur'ani sai gani cikin haka duk yanda duk abin da maki yi sallallahu alaihi sai suna yi haka sallan ma da aka ce shi kai aka aka ce mai qumil layla ayyul muzammilu qumil layla illa qalilan niswa an qusminu qalla aw zid alayhi wa rasul qur'an tafsila naka ce mai ya tashi ya rika qiyamul layli ka umarni naka bashi yayye aka ce ya tashi ya sallaci dare sai dan kadan zai riga a cikin dare koko ya sallaci rabin shi koko haka dai koko baki ɗaya madda baki ɗaya ya sallaci da haka aka umar shi aka bashi da wani kenan kawai ai ba a san sai labarin da an lokacin da aka so a sauwaka mai sai aka yi ba shi kada ke yi ba inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai layli wa nisfi wa sulusi wa ta'ifatun min allazina ma'ak amanu ma'ak ashe Allah ya san ga yanda kake yi kinnan tare da wasu jama'a wanda suka imani tare da kai su ma kanan suke to haka su gaba sai suke kokarin su yi irin nashi yace a a wannan ni ni abitu inda rabbi fa yutimuni wa yusqi ina ina kwana wajen ubangiji yana ciyar da ni ya sha da ni wannan su ma su ya sanya ma wasu iskali suka ce a wai masu fasara irin wannan magana suka ce a ana ana nin kenan kawai shi Allah ke ba shi ci da sha to malama dai abinda suka haƙa cikin ba wai ci da sha bane irin na tuwo da hura abinci yadda ake tsammani eh irin abinci ne na abinci na ubangiji abincin aljanna da mutum zai ci ba shi ba yunwa kuma shikenan kuma ba irin aka ce abinci ne irin kwatankwacin wanda ake bai wa mara shi lahiya wanda yake bai lahiya shi ruhin nashi ba wurin abinci yake ba haka wanda shi ma irin azumin nan ne in Allah ya yi sama da ruhaniya shi sai ya gani hankalin shi ba wurin abinci yake ba ba abincin yake so ba abinci ke gaban shi ba shi mara lahiya aka lura in mutum zai mutum mai lahiya in yake zai irin na mara lahiya sai kasa da yawan mutum ana samun mutane mutum suna rashin lahiya ba su ci abinci har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tukrihu mardakum ala ta'am fa inna allaha yutimu wa yasqihum kar ku matsawa marasa lahiyan ku kan ci abinci ku ci abinci ku ci matsa musu a'a yace Allah na ciyar da su ya sha da su to irin wannan ciyar wacce da shayarwa Allah ke ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi da wani masanin hadisi yana ga ibnu hakim tirmidhi ne aka ce da ya ga wani hadisin sai ke nuna yake so ce a'a ko ya kawo tawili ko ce a'a ai wannan kamar ya so ci karo da wa'ancan hadisai da suka inganta ko kuwa wa'ancan hadisan sun ci karo da wannan hadisin hadisin da ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya dutsi ko duwatsu ma saboda tsabar yunwa yana tsirmewa yace kai to ina ga wannan na dutsen nan dai a dai bincika kawai ko ba bai inganta ba ko ko ko dai saboda yaushe wanda yake yin azumi ma wisali a kwashe lahiya ba sai ba tare da matsala ba yanzu kuma ce sai in ya ji yunwa sai ya sa duwatsu to shi ne ake cewa wannan shi ba hali ba ne na ma'aiki salam ko da yaushe irin na annabi salim wani hali ne ba wai ko da yaushe bane annabi sallam bai ji yunwa a'a so da yawa Allah na tabbata kamar da muka gani muka cikin fasalin da suka gabata cewa yana cikin ɗabi'o'i na na bashariya wanda Allah ya dora mu aiki sallam annabi sallam yana yin su irin su barci irin su kama ci abincin da aka wadi to kuma in bai ci ba shi ma yana jin yunwa irin yadda mutane suke jin yunwa to wannan ne ya sanya in yana jin yunwan ne ba cikin bai cikin irin wancan hali na Allah ya doka ga ruhaniyar shi ya ke cikin wani matsayin da ta shagalatu da Allah da yadda ko ta manta da abinci ba dora mai bashariyan nan ba to lokacin da yake wancan fahimta yace in ba haka ba wanda suka bashi raddi suka ce ai dutse saboda sanyin shi aka haɗa shi da jiki yana da wani sanyi da zai iya taimaka wa hanji kuma zai iya daidaita tsatso wanda suka nazari suka ce wannan zai iya kasance wani abu ne a nazarce ma yana iya amfani zai iya mai amfani hakan to wani sanin ya hana wannan misalin wa sahabbai amma kuma kullum abin da ake hani saboda akwai abin da wai in aka hana ba kowa da kowa ne bai ke hani a kan shi an yi hani saboda akwai wata illa cikin hanin nan cikin aikata shi in mutum yace zai zai jarraba wannan za ka yi azumi baka yi bude baki ba baka yi sauri baka ci karin wani to in ka kai yini na farin a ce ma mutum ya yi ya ma samu yi na biyu to kakka so ga yana mutum zai galabaita to wannan ma zai kai ga mutum ga halaka shi ko ita halaka ce ake gudu to in wani in mutum zai iyawa ai saboda ma illa halaka ne ko to in mutum Allah ya karfe shi da ruhi wanda zai iya wannan ba hallo bai zama haramun gare shi ba ba haram bane ba kawai babu illa ba kawai haramun ne mutlak ba haka bane ba saboda haka an samu cikin sahabbai wanda suka yi misalin nan da yawa da wanda suka biyo bayan su da wanda suka biyo bayan su har kusan kwanukan nan namu ɗaya daga cikin malamin wanda suka koya mana hadisi a jami'a wani ya ce mai su tsayi biya mu labari da ya karatu a suriya ya ce ya ga da idan shi agwara mai wanda ya yi wannan wisalin azumi na kwana talatin agwara mai amma ka taba ce kaga wancan tsohon ya taba yin azumi azumi bai ci bai sha ba kwana talatin ya ce ka san ne yake ba mu labarin ya ce kun san ni akwai san garin kwam gare ni bin wadatu labarin masu na yantar da shi nace ba ba muna lahiya lahiya amma ka taba yantar da shi ya ce wani labarin nake ji ce wanne labari ya ce kaji kaji ga abin da aka ce mu ce eh gaskiya Allah ya taɓa ni wannan damar na samu na yaka yace to to babu kuma labari yadda za ku cin abinci gami na harin ya kuka yace yace kika so ga yace gami na harin azumi na harin da zan zan aje bayan 30 kin nan yace lemu na samu kamar wanda muke ce ma orange yace ko aka aka barbare ko ƙwarya ɗaya ce sha ƙwarya ɗaya ya ɓarin nan guda ɗaya ya ce da ita na yi buɗe baki ko mun yi sauri ba sai gobe na samu na yi ko da ƙwarya biyu ce ko uku ya ce da haka nan yana sabki yana sabki har ya samu ya iya ya kuma ci abinci irin na mutane daga baya bayan nan ana ba mu labari na ji da bakin malam shaka ayuba goni ayuba dukkan masani yana cewa shehu gibrima ya yi irin wannan an ba shi labari su mutane wanda suke jira kuma baiwa waliyan allah nan wata baiwa ce suka duk baye bayan su kamar yadda malam shehu sallama ke cewa in yace o tika salmanu bi shauqi habibina فلا تنالوا ملات المجرد كذاك كرامات لأهل ولاية فمنه أنيل ما أنيل ليحمد duk abin da masu karamomi da mu'ujizoji da man shi ma mutu karamomi duk wanda suka samu na wali karamomi na annabi ne sallallahu alaihi wasallam albarkacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam dan ayabi annabi ne sallallahu alaihi wasallam da yawan su ana ba labar rabi'a ta adiya ta adawiya take yin raka'a dubu dare yake saboda wai ba wai alfahari ta alfahari saboda annabi sallallahu alaihi wasallam alfahari da ita yace cikin al'umma ta akwai wata mace wadda duk zai ta yi salati sai ta yarka a dubu dan annabi sallallahu alaihi alfahari da ita suke shi ma an ce shi zul ma'arif gibrima da ya karanta ana cewa annabi sai ya taba kwana 40 bai yi ba bai bai ci bai sha ba yi misalin nan yace to ce a bari yayi shi ma a samu cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yi ya yi kwana arba'in bai ci ba bai sha ba an ce cikin almajiran shi wani kamar yadda muke waɗannan amma a yaki sallallahu alaihi ya yi wa'ansu suke nema su cikin sahabbai duk mutane suna suna galabaita wa'ansu ba su iya to haka shi ma cikin sahabban ce yurema wani ya jarraba ya samu da kyal aka ce ko kwana uku ko ya kammala na kwanan uku da kyal aka ce aka samu aka mai ruwan nama aka dan ware sami ga baki haka ne dan yawa aka suke ce ruwan nawa yana galama kamar da girgin da zai to irin shi duka wannan yana cikin saboda tausayin ga al'umma ka ka ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi musamman irin mutanen na yanzu masu fahimta sunna na alamar a juye an ce annabi sallallahu ya sallata kalmi kace kai ma sai ka sunna ce wajibi ne to kakka ji an ce annabi yayi misali azumi kai ma kace sai ka yi ka halaka ba hallakan taka ake bukata ba an da kana iya wanda zai iyawa har yanzu ba zai buɗe ki to amma to umumin dai da da koyan wani mutane ba iya to ake ake an haramta shi bai da kyau eh shi wisal nan saboda to yana cikin abin da Allah ya hani gare shi wisal kin nan dai a cikin tausasawa ma ki sanar sama ga al'umma wa karahatuhu dukhulul ka'aba haka nan aka ce kyamar da yi ga shiga ka'aba an ce ma ji sallallahu kwata kwata bayan bayan hijira dai so uku ya dawo ya shigar maka akwai na harin aka ce akwai goma ka ciki bai shiga ba so ya shiga ta biyu a ciki aka ce abdullahi dan umar yake radiyallahu anhu yake cewa ko radiyallahu anhu ma shi da mahaifinsa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da aka zo sai ya shiga cikin ka'aba da ya shiga da shi da usama bin zaid da bilal da wane na uku wayan su hudu da suka shiga suka shiga kaban nan da suka shiga kaban kaba ce sai sai suka jawo kyaure yace da suna buda yace ni ne farko wanda na shiga yace ina shiga sai na tambaye Bilal yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yayi sallah ciki ko bai bace eh yayi ina yayi sallah yace daidai wajen amudai nikin nan yamane ne akwai wasu gimshikai guda biyu yace tsakanin su yayi sallah yace to sai ni ma sai na miƙe ni ma na ji ne yace abinda na mance ban tambaya wai raka nawa yi da wannan aka ce da wurin mai Aisha take ba labari lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya barta zai zai zai tafi Ka'aban nan yana cikin fara'a da murmushi tace sai ya dawo ran shi a baci sai tace lahiya sai ce na yi tsoron ina tsoron in tsanantawa da ummata ne ka da ummata in saboda in suka ji labarin na shiga masallaci kowa sai kowa sai ce sai ya shiga ya sallah shi ma yan mutane saboda gudun haka ce wai tunanin da ya yi abin da ma bai shiga ba saboda ba dan komai saboda al'umma to wannan shine kyamata da ke cewa karatu ashiya kai wa karatu dukul kaaba eh kyaman nan da ya ta shiga cikin kaaba li Allah ta ta'annata ummatu na saboda kar al'umma ta samu kunci da tsanani cikin aikata haka mutane su da dama al'umman nan yanzu aka ce za a shiga Ka'aba ai kaka yanda mutane suke yawan nan haka abin sai an dage in ba wa dan da iko da komai ba to wannan iko dole fa sai an yi abin da ba dadi wani aka ce aka buɗa na ana shiga to wani wata jazaba ta shiga kawai dena za sai ka shiga sai da wani sai a fasa ma kai to kai wannan ko ba su haka ba haka wa ragabatuhu li rabbi an yaj'ala sabbahu wa la'nahu lahum rahmatan bihim haka nan yanda ko yake yau kwadayi a wurin Allah karshen rayuwa ma ake suna muke adda Allah ya sanya abin da yake kama da zagi ko la'anta da yama al'umma shi wa da suka al'umma shi wannan abin da yake kama da zagi ko zargi ko la'anta ya kasance rahama ce duk wanda na tsine mai ma ya tsino ta kasance rahama ce gare shi an samu wani zamani ai wanda suka musamman wanda suka kashe wanda aka tura musu karantar su alkur'ani nan an ɗauki lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana alkunutu kullun yana zana su yana yana tsine musu albarka a sai da Allah ya ce laysa lakum min amri ko laysa lakum min amri shay'un yawa aral da da zakawan laysa lakum min amri shay'un an yatuba Allahu azibahum kawai ba komi kai da yanzu ba sai ka ba kanka wahala ba Allah ya san ko ko Allah ya karbi tuban su ko ko dai ya musu azaba dai babu komi an sarke ma to wannan su makin ire-iren su misali duka wanda ya kasance a cikin al'umma kuma an sun suka suka zama sun musulunta daga baya to duka wannan abin ya kasance ma rahama gare su saboda tausayin Annabi sallallahu alaihi wasallam da jin kai ga al'umma sallallahu alaihi wasallam wa ragabatuhu shine li rabbi an yaj'ala sabbahu wa lanahu lahum rahmatan bihim wa annahu kana yasma'u buka as-sabi kuma annabi sallallahu ya kasance ya tada sallah aka tada sallah sai a to fa ya tajawwada fi salatihi sai ji sai ji kuka na dan yaro fa ya tajawwada sai ya sauki ya gaugauta a cikin sallarsa jiya ke zuwa da ni ya ja dogo sura kawai can ya ji wani yaro na kuka tunda masallacin ma ake sallam da mazan da mata duk cikin masallacin ake eh sawun mata dai suna can mata suna baya maza suna gaba eh shine cikin wani ruwa yake cewa sharrin sahun mazaje shine sahun karshe sahun karshe saboda yana kusa da mata shi ko sharrin sahun mata shine sahu na gaba su suna kusa da da mazan saboda in wanda ya samu wuri da wanda ya zo da wuri cikin masallaci cikin mata sai ya can baya haka nan in baki samu wuri ba kina matsawa haka da mutum ya samu ko masallaci sai ya zo ya samu wuri a gaba gaban tahi to in baka samu ka tsaya baya to in ya ji wa'anda cikin mata sun zo mata ba ka raba su da wanda suke reno da sauransu in an suka in suka wa in yi sun wani wani yaro hasu kuka to wata kila yana so a maza a rene shi a mishi sai sai ya gaggota sallah ya rage ya rage buta sahu sallallahu alaihi wasallam duk saboda tausayawa wa min shafaqatihi sallallahu alaihi wasallam cikin tausayi annabi sallallahu alaihi wasallam anda rabbahu wa ahadahu faqala ayyuma rajulin sababtuhu aw la'antuhu فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها إليك إلى يوم القيامة an da arabahu ya yi roƙi ubangijin shi wa ahadahu ya mai alƙawali cewa kamar ya riƙi alƙawali ga ubangiji Allah ina so wannan a cika mana wannan ayyu ma rajulin fakada sai ce ayyu ma rajulin sababtu duk mutumin da na zage shi aw la'antu ko na la'ance shi fa ya'al zalika lahu zakatan Allah ka sa wannan ya zama tsarkaka ce gare shi wa rahmatan da rahama wa salatan da tsira wa tahuran da kuma wani tsarki ne gare shi wa qurbatan da kuma kusanci ne to qarribuhu biha ilayka yawmal qiyamah wani zaka kusantar da shi da dalilin wannan zuwa gare karanta shi kiyama walamma kazzabahu qaumuhu atahu jibril yayin da mutanen shi suka karyata shi mala'ika jibril alayhi salam ya zo masa faqala sai ce inna allaha ta'ala qad sami'a qawla qaumika Allah madauki sarki hakika ya ji abinda mutanenka suka ce wama raddu alayka da abinda suka yi ma raddi da shi abinda suka maida na rashin karɓar su ga musuluncin nan gare ka wa qad amara malakal jibali li ta'murahu bima shi'ta fi hakika Allah ya umarci mala'ika mai kula da duwar wasu ka umarce shi da abin da ka so fana dahu malakul jibal sai mala'ikan duwar wutsin da ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam wa sallama alaihi kuma ya gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama gare shi wa qala sai ce murni bi ma shi ta ka umarce da abin da ka so in shi ta an abdiqa alaihim al akhshabain in ka so in ka so in ruha musu wannan du- manyan duwatsun nan guda biyu an ce da wani suka ce jabal qubais yana ciki da shi da wani mai sunan shi wani duwatsu manyan duwatsu su asalin dai al-akhshar din aka ce dutsi mai mai tsauri duwatsu ma akwai wanda zai gani kamar ga- gari gari ne to ba irin shi ba irin dutsi mai tsauri shi ake ce ma akhshar to irin wannan duwatsun masu guda biyu rike akwai a makka yace in in ka dan wannan mutanen baif ne kusa da ba nesa kamar su ba ba ba ne su suke da maka ba in in wannan duwatsun in ka so a hada su kawai a- a- a- a ruguza musu wannan duwatsun in shi wannan mala'ikan na duwar wasu tambaya annabi ya ce mamaki sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi da mutala ya tabbata garshe yace bal arju an yukhrij Allah min aslabi man ya'budu Allah wahdahu wa la yushriku bi shay'an bari ni dai ina kaunar ba ina kaunar Allah mulki sarki ya fitar daga cikin tsatsan wa'annan mutanen man ya abu dallaha wanda yake zai kai ya- a waye gari yana bautawa Allah wahdahu shi kadai wala shirki bi shi an bai gan bauta shi da komai ina so wa'annan mutanen da suka muni abinda da suka waki sunan ba kyau jifa suka yi tai har aka ce kawahuwan shi kai ka ce an mai lalle da jini saboda tsawo jini sai da ya koma da shi da ba da shi da wanda suka tafi ya rake shi mun ce ba zai dubin harisa ne ko to duk cikin wani abun da abin da suka mai ga abin da ya saka masa da su ce a ina so ɗan ma ba su kyan ba a ce su sun ahi wanda zai a waye gari na bauta wa Allah bai bai ga mota da komai kenan ne ina so su abin da su suna son shari gare shi shi yana son alheri gare su wa ya kawai mali adukum ila jannati wa tad'uni ila nar tad'una ila akbar bila shirki bi rasul kamar da wancan mumin ali ibrahim kyau ali fir'auna ko to na'am warawa ibn munkadir anna jibril alayhi salam qala lin nabi ibn munkadir ya rawaito cewa malaika jibril ya mutu Allah tabbata gare shi ya ce annabi tsira da mutu Allah tabbata gare shi inna Allah ta'ala amara samaa Allah ya umarci sama wal arda da kasa wal jibal da duwar watsu an tuti aka sibiye ya gare ka fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce uakhiru an ummati la'alla Allah an yatuba alaihim ina jinkirta abin ne abin na zaba shine in jinkirta wa al'ummata ta yi Allah ya karɓi tubansu la'alla Allah an ya tuba alaihim yanzu inda an so wannan abin da suka ki karɓa kawai a musu ba ma ba mai ne kawai na duwatsu ko a gamar su ya ce a'a a jinkirta musu tana yi wa daga baya su su tuba kuma Allah ya karɓi tubansu qalat aisha wal mun aisha radiyallahu anha tace ma ku yira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayna amrayni ba ta baiwa ma'aiki tsiyar amsa Allah tabbata gare shi zabi ba tsakanin abu biyu illa ikhtara isara ma face sai ya zabi abin da yake sauki daga cikin su abin da yake sauki zai zaba daga cikin su qala ibn mas'ud abdullah dan mas'ud radiyallahu anhu da tabbata gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu lil mau'iza bil mau'iza makhafata sa'amati alina manzo Allah ya mutu Allah tabbata garshi ya kasance yana wannan takawwalakin shi ma an yi ta kamar kai kawo cikin fassara shi wani suka ce takawwala ne wani suka ce tahawwala yake shi dai abinda suka yi kusan baki daya a wurin shi ko ko cikin abinda suka faɗi suka ce yana mana wa'azi yana diba halinmu cikin mana wa'azi in mun shirya a mana wa'azi a mana wa'azi ma'ana kai za ka diba mutane ba ko lokaci za ka samu mutane kai tuce musu Allah ya ce annabi ya ce ba sallallahu alaihi wasallam Eh, yana diba lokacin da ya dace a mana wa'azi ya mana wa'azi shine ya tahawwan suka ce wa'azi suka ce tahawwan daga halikin ne yana diba halaye amma ba haka ba tahawwala shi kamar kyauta ce yana mana kyauta ai za ka za ka fahimta kamar yanda ma'ana ta farko ce sai cikon maganar suka ce makhafatar sa'amati saboda tsoron kosawa alaina domin tsoron kosawa a kanmu saboda kanmu kosa in kama mutane wa'azi yanzu wannan karatun da muke a ce goma a dawo Eh, yanzu ana jin daɗi ana ji kamar kamar ma ka tsaya a to goma a dawo a ji ma a dawo kullum kullum ya ga gaskiya kai kosa saboda haka sai ai- ake yake yin ayi ayi yau wani sai a kwana biyu ayi ba wani lokaci sai ayi. sai saboda tausasawa ne wa na Aisha kuma an karo daga wurin Aisha annaha rakibat ba'iran cewa ta wani lokaci ta hau wani raƙumi wa fi su'ubatun shi raƙuman nan akwai tsanani akwai wuya cikin lamarinsa akwai ko ta dabba ce akwai za ka samu wata tana da saukin kai to ita wannan mai ba ta da saukin kai ta wannan wannan raƙumi bai da saukin kai mai taurin kai fa ja'alat turaddiduhu sai ta shiga tana maido shi shi in ya in ya kiya mai kiyawa ne kenan in ya kiya sai ta maido shi da ƙarfi shine suka ce radda- daga raddada ne maimakon radda raddada yana akwai yana yana yana hudin ƙarfi cikin kalmar nan da ƙarfi take maido shi yana yi in- tunda hizga yake sai ta hizgo shi da ƙarfi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake na hore ki da tausasawa ki bi shi a hankali raƙumi ma dabba ma mai tsanan ba ma kowace dabba ba dabba ma mai taurin kai ba a ce a mata tsanani ba to ina ga mutum ɗan adam na ga musulmi ɗan uwanka to wannan duka dai eh, ina ga shine darasin da ya kamata a ɗauka cikin wannan ko darasin cikin ɗaya daga cikin darasin da ya kamata a ɗauka dai shi dai ga irin yana ɗabi'o'in ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suke shi kullum bai rabuwa da sauƙaƙa wannan sannan wanda zai ji magana shi ma gashi abin da ya kiɗa mai sauƙaƙa nan kuma baki ɗaya kamar da makaranta aya tun farko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin an aiko ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam dan ya kasance rahama tausayi ga talikai baki ɗaya to kullum yadda nake nike gani nike fahimta mu da ake ce ma al'umma na sunan muhammadawa kamar yan gida ne irin wan- wani mulki aka yi misali a nan kusa da mu kano saboda shi mai gidan nasu yana sa hula ja to duk biyan shi sai su kanta suna sa hula ja to in aka ce muhammadawa za a ga irin kai ma kai sifa irin ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ake ma muhammadawan kun yi kama da irin halayen shi da ɗabiyoyin shi an aka yi maganar shi kenan irin ɗabiyoyin shi ga irin ɗabiyoyin shi na suke ga irin yadda halayen shi suke yana da shi haka sai haka Allah ya sifanta sabon shi yana cewa Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda walal kufari ruhama'u bainahum tsanani akwai wanda ke tsananin shi wanda wanda suke kawo tsaurin kai ba abin da ke an musu amfani da tsaurin kai su ake tsaya a jajirce wajen yakin su kafirai amma ruhama'u bainahum tsankanin su ba cin junan su suke ba rahama suke suke suna to sai ma junan su sai da samu wasu arzan alamun shi Ibrahim ya yana cewa alinu liman yaqful muqafa wa innani shadidun wa sa'abun iz uqadu ila al-ahwa ni kam ina tausasawa dukkan wanda yake biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam alinu liman yaqful muqaffa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake abun biyan nan ko wanda aka sake bibiyan annabawa shine da sunayen shi ne ni ina tausasawa ina mai tausa zaka samu muna kamar kai ka ce in kana so kai musulmi zaka iya ma shehu zaka ce ma shehu- shehu debu afi in ka ce ma shehu tashi tashi zai in ka ce zama na zama zai in ka ce haka aka sami ɗabi'o'in shi haka yake yanda yake waɗannan kullum na waɗi yanda yake waɗi mutanen Allah mutanen masu gaskiya abin da suka waɗi gaskiya ce wani shehu babu lamina faɗa mana cikin majalisi da magani na shi yake cewa wani ya same su a Libya sai bahaushe ne shi mutumin sai ji suna Hausa sai ya matso yansu a kuko wannan daga ina da- daga Senegal da Senegal eh a Senegal ko akwai kenan shi ya yace muna ina jin labarin akwai wani su su- sai sai su su kaddama da kansu ce mu muka ce mu sai muka ce mai wafud ne muna tare mu jama'a ne da muke tare da Sheikh Ibrahim Yes yace a eh na ji labari an ce amma an ce ganin shi sai sarakuna ko manyan masu kuɗi ko manyan dai yan siyasa haka in ba haka ba ba kowa ke samun ganin shi ba shi ba malam ya ce mini ka san ganin shi ya ce eh yana san ganin shi ya ce mu tashi mu tafi ya ce yana hawa ko na nawa suka je kawai ya sallama zai zai suka ta tsalla shehu cikin riga kamar da su mata kamar ishara kawai da shi zai hulla sai gaisa wannan ga yanda wannan yake wannan yake so ku gaisa kawai shi gaisa da shi ba wani protocol ba wani mutum ne mai sauki to haka yake yake cewa shi yana mai tausasawa mai sauki ne ga dukkan wanda zai bi annabi sallallahu alaihi wasallam amma yace shadidun wasu abu ni mai tsanani ne mai wuyan lamari ne ga wanda zai ja ni bisa kan bin son zuciya duk abin da ke yanzu ba na sa rai ne mun dai ashe mu ne kamar da makaranta yanzu tare na na ibn musayyib yanda za a jan shi yanda zai ma ya sauki gami da talaka wanda ba su da shi musulmi amma masu so su ja shi sai da sai da aka mai bulalai a mai bulala an mai bulala sattin an mai bulala sattin an kuma an mai bulala ɗari an sa mai gajeren wando an zagaye madina da shi saboda wulaganci kawai saboda ya ki ba da haɗin kai ga abin da sarakuna suke so to irin wannan shi mai tsanani ne amma shi shi ne ke ba da fiye shi kyauta ga wani almajiri to haka ma'aiki ke sallallahu alaihi wasallam kowa kuma Allah ya arzuta mu mu yi iktibasi da cikin wannan ɗabi'o'in maɗaukaka a wasu dawa na alhamdulillah rabbil alamin a cika mun da